قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiya ga Allah subhanahu wataala da ya dada mu wannan yini mai tarin albarka yinin laraba wanda yake ɗaya daga cikin yinnai na wannan wata mai albarka watan ramadan kuma ɗaya daga cikin kwanuka mafi tsada a watan shine ɗaya daga cikin kwanukan goman ƙarshe na ramadan yau muna yi da laraba wanda ya daidai da 21 ga watan ramadan yau hijira na da shekara 1444 barkanmu da kasancewa cikin wannan masallaci namu na iya sunna da ke wannan unguwa ta kwantami nan fatar jihar gombe domin ci gaba da darasin alkur'ani mai girma da muke bibiyarsa a wannan darare masu albarka na wannan wata mai alkhairi wata ramadan a wannan masallaci namu kuma a daidai wannan lokaci idan masu bibiyar ba su manta ba muna cikin suratu hudin alaihi salam sura mai namba ta goma sha ɗaya idan ka kirgo jerangiyar surorin alkur'ani daga sama zuwa kanta jiya karatu ya tsaye da mu ƙarshen aya ainihin mai namba ta hamsin da ɗaya ko kuma hamsin da biyu yau za mu tashi aya mai namba ta hamsin da uku a cikin wannan sura mai albarka suratu hudin alaihi salam alamma bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين ajiya mun ji yadda qur'ani yake ba mu labari annabi hud alaihi salam ya zo da risala kamar yadda annabi nuhu alaihi salam ya zo da ita ya karanta wa mutanen sako daga Allah na farko dai su tsaya kan bautar Allah shi kadai su bar shirka su tsaya su zama bayan Allah ba bayan gumaka ba ya ce bautar da kuke wa gumaka da shirka wani kirkira ne in antum illa mubtaruna abinda kuke kirkira sunansa ba gaskiya ba ne ya ce kuma shi ma bai tambaye su lada ba bai tambaye su su biya shi ba akan abin da yake yi kamar yadda shi ma annabi nuhu alaihi salam haka faɗa mutanensa ya ce lada na iya ga Allah wanda ya kirkiri ya kage halittata ya ce hankalinku har yanzu ba zai muku amfani ba ya ce ya ku mutane na ku ci gaba da istighfari ku yi imani sannan ku tuba zuwa ga Allah in kun tuban nan Allah zai saki sama ta muku ruwa mai bibiyar juna ya kare ku da ƙarfi bayan ƙarfinku kar ku juya baya kuna masu mujirmanci wannan shine sakon da Annabi Hud alaihi salam ya faɗa wa mutanen su kuma za su mai rai da jawabi sai suka ce ya hudu ya hudu ma ji'tana bi bayyina ai har yanzu wannan magana da kake yi baka zo mana da wani dalili ba bayyina anan shine burhan wa hujja alama taqul duk abin da ka faɗa tun daga cewa ya qaumi ibudullaha malakum min ilahin ghairu har zuwa wannan gum da kace wala tatawallu mujrimina to har yanzu ba hujja a maganar ba wani dalili koyi maganganun ka kike da kanka amma ba dalili shine ya udu ma jita na bayyina wa ma na'anu bi tariki alihatina an qawli kuma mu ba za mu bar waɗannan allolin namu ba don wannan magana taka wannan magana taka ba za ta samu bar abin da muke yi haka suke faɗa wa annabi huda alaihi salam wannan amsa wa ma nahadu bi tariki aliyatina an qaulika wannan magana cewa Allah ya aiko ka cewa kaza cewa kaza mu ba za mu dena abin da muke ba wannan magana ta ka bata isa ta hana mu ba shine wa ma nahadu bi tariki aliyatina an qauli wa ma nahadu laka bi mu'minin kai mu kai ma ba mai da kai ba mai gaskiya bane ba ai laka bi musaddiqina ba mu gaskata ka ba duk abin da kake faɗa mu wanda yadda ba ba wani dalili ba wani hujja ba wani burhan da zai sa har mu bar allolinmu mu tsayu kan maganarka cewa Allah ne kare abin bauta ba mu yadda da wannan ba daga nan ba
إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني واشهدوا الله واشهدوا واشهدوا أني بريء مما تشركون suka ci gaba da cewa in na ƙulu mu ba abin da za mu ce da kai yahudu illa a taraka ba'adu alihati na bisu wallahi muna ganin allolin musamman baki ba gajiyar sai ku yi wai wallahi muna ganin allolin nan namu da kace kar a bauta mu sai Allah muna ganin sun ma baki ba sun jefe ka kuma jifan nan ya hauka yana kana ta surutu ka kasa zama wallahi mu allolin nan namu sune suka taba ka shine in inna qulu illa ataraka ba'du aliyati nabis ai asabaka ba'du aliyati wadannan kuma kan sune suka ma baki an fahimta fa qabalaka lisabbika iyaha ga suna sun tabar da kai domin kana yawan zagin su faɗar gaskiya ita ce zagi ba inda za ka faɗa gaskiya to shi kenan wani sai ce ka zage shi kun ga a wannan maganganun na annabi zai ba zage shi cewa abautawa Allah shi kare abinda kuke ba daidai ba ne Allah ya ce goma ka da shirka ku bari ku dawo gaskiya wannan shine zagi ba abinda suka fasa rake kana zagin goma kamu ga yana sun washe ka sun ma baki an fahimta a fa'anta ta hari gashi nan ka cutu sun cutar da ni ƙala sai annabi huda alaihi salam ya ce inni ushidullah ina sanar da ku shaida ku shaida tsakaninku da Allah game da ni washadu anni ku ƙara shaida ta biyu a kaina ni in ji annabi hudu bari ummin ma tushirikuni ni na yi bara'a da kowane gunkin da kuke bauta masa tun da kun ce sun man baki sun jefe ni sun sa ni maganganu da surutai to na yadda amma ku je ku shaida kuɗin kuma allah ma ya shaida ba ni ba abin da kuke bautawa an fahimta shine washadu anni bari'un mimma tushrikun abinda kuke hada Allah da shi kuke tarayya wa Allah to ku shaida ni kan ba ni ba shi ba abin da ya haɗa da gunki ba zan bauta masa ba ai suke cewa asabaka bi khabbalin wa junun ai su ne suke shafe ka da cutarwa da hauka gashi nan kana ta magana kamar mai aljanu wazalika annaka sabbat alihatuna kana zagin gumakanmu ga yanar sun ma intikami sun mayar ma da martani ga yanar ka kasa zaune ka kasa tsaye abinda da ba ka yi ga yanar ka zo kana yi wai haka shi ne zagin da gumaka yake musu kuma suka masa baki ga shi nan ya kasa zaune ya kasa tsaye to shi annabi hudu kisha ku shaida Allah ya shaida ba ni ba abin da kuke bautawa har abada daga nan ba من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون min dunihi ai koma bayan Allah duk abin da za ku bautawa ba Allah ba to ku shaida ni nayi bara a daidai shi ba ni ba shi sani yace fa kiduni jami'an duk wani abu da za ku yi na kaidi ihtalu fi halaki ku je ku dinga yin dabaru na halaka ni da da da da da raba ni da wannan duniya duk ku je ku yi antum wa awsanakum da ku da gumakan naku je ku yi tai sun malatun ziruni karku saurara ne haka annabi hudu ya faɗa musu duk abin da za ku yi kuje ku yi ni dai wannan aikin da nake yi wallahi ba zan daina ba Allah ne turo ni domin shi kuma ina yi kuma ba ranar bari in ba mutuwa ne ba so da kuma ku je ku ci gaba na ku ni ma je ci gaba da nawa shi ne ce duk abin da za ku yi kuje ku yi da ku da gumakanku kar ma ku ƙara saurara mun in dai dan wannan ne wallahi ba zan bari ba daga nan ba
إني توكلت على الله ربي وربكم Mm.
ما من دابة إلا هو آخذ بناصية Mm.
إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم annabi huda alaihi salam ya ci gaba da cewa inni tawakkaltu ala Allah ni na dogara ga Allah Allah shine madogarata kuma shine rabbi wa rabbikum shine ubangiji na kuma shine ubangijin ma min dabbatin ba wata dabba a bayan ƙasa ai nasma ta dubbu al'ar ba wani rai da zai ke gudanawa a bayan ƙasa illa huwa akizun bi nasiyatiha face Allah ne ya mallake shi ai maliku hawa qahiruha Allah shi ne mallake kuma Allah shi ne mai cikakken iko kai shi fala naf'un wala dararun illa bi izni ba wata cutarwa ba wata amfanarwa sai da izinin Allah subhanahu wataala an fahimta shine a akizun bi nasiyatiha yuhyiha wa yumituha kamar da Imam Dhahab ya faɗa da aka ce illa huwa akizun bi nasiyatiha kowaye kowace irin halitta to Allah ne ke rike da zankwanta da makwarkwadarta an fahimta to nasiya shine kamar tukulluma ta goshi can da Allah ke ta nasiyatin kadhibatin qati'a zai sa mala'iku su damki goshinsa daga nan su yi wurgi da shi cikin wuta to shine nasiya to nasiya kamar yadda malamai suka fassara abinda Allah yake nufi da wannan wallahu a'lam shine imamu da haq yace da Allah yace ba wani mai motsi a bayan ƙasa face Allah shine mai rike da makwarkwadarsa sai imamu da haq fassara da yuhi hawa mita wa mituha Allah da iya da ikon ya raya wanda so Allah iya da iko ya kashe wanda so an fahimta shi kuma imamu farra ɗaya daga cikin malaman luga yake cewa malikuha wa qadirun alaiha Allah shine mamallakin rai ko mai cikakken iko akanta shine illa huwa akizun bi nasiyatiha Allah iya da cikakken iko akan kowane rai shi kuma Imam al-Kushaybi ɗaya daga cikin magabata yake cewa bi qaharin li anna man akaza bi nasiyatihi faqad qahartahu duk wanda aka ce an cefi goshin shi to babu shakka an fi ƙarfinsa duk abin da aka so za a yi mashi an fahimta to wannan duk kamar fassara waccan kalmar ce illa huwa aqilun bi nasiyatiha duk mai motsi duk mai numfashi to Allah ne mamallakin sa in ya so ya bar shi a duniyarsa in ya so kuma ya raba shi da duniya inna rabbi ala siratin mustaqim annabi hudu yake cewa shi ubangiji na iyakan tafarki madidici ko kira zuwa ga hanyar ubangiji na shine hawa tafarki madidici duk wanda yake so ya hau tafarki madidici to ya hau kan sakon Allah ta bakin annabawa wanda shine tafarkin da baya zamewa sai aljanna amma duk hanyar da aka hau ba ita ba to ba za ta kai ka zuwa ga rahmar Allah ba amma yadda shine inna rabbi ala siratin mustaqim sai malik ya cewa wa in kana qadirun alaihim didda Allah shine mai iko akan kowa da komai to amma fa fa innahu la yadhlimu Allah ba zalimi bane ya fi karfin kowa shine ya kirki da rayuwar kowa amma kuma ya zalunci an fahimta ya amalu illa bi ihsan wal adl Allah a galibiyar abin da yake aikatawa bayan sa kyautatawa ne da adalci Allah ba yin tikari yake ba shi yasa duk wanda har gani ma a wuta to adalci ne irin na Allah ya kai shi wuta duk wanda har gani kuma aljanna ihsanin Allah ne kai shi aljanna an fahimta ba wani wanda aka sashi a wutar jahannama bai cancanci ga wutar ba kuma amma hukunci daidai da abin da kai adalci an fahimta amma kuma ba dan adam din da kokarinsa da aikin zai kai shi aljanna ba sai Allah ya mai ciko da rahama da ihsani sannan za ka tsanci kanka aljanna ba ka da aikin da za ka yi wai aikin ya baka aljanna wallahi babu shi ya sa manzon Allah ke cewa ba wanda zai shiga aljanna sai wanda Allah ya lullube da rahamarsa sai mala'iku suka ce har kai ya rasu da jawala har har ni aiki na ba zai kai aljanna ba ba ce in Allah ya lullube da rahamarsa nan samu shiga aljanna duk wanda gani aljanna ihsanin Allah Allah kai mana ihsani kuma duk wanda gani a wuta adalci ne irin Allah ya ce yayi ya ki bari yayi ya aiko manzo ya turo littafi ya sa ka'idar tuba ya bada istighfari amma duk da wannan abubuwan dan adam ya je da zunubin da ya kula dan sa yawa kaga an kai shi wuta adalci aka masa kuma zunubin nan duk lokacin da kai zunubi kwaya da za rubuta ba kowane irin zunubi ne in kai aikin lada kuma sai an linka masa goma alalakar wannan ɗaiɗan ka dinga yi har yarin jaye mai guda goma goma ai ka ga taɓarɓarewar ɗan adam ta fi ilta a ce ɗaya sai yarin jaye goma goma a rayuwarka duk abin da ka yi na alkhairi to allah ya ce zai linka shi goma kuma duk abin da ka yi na shari kwaya ɗayan nan za a zana ba kuma shi wancan goma baya gogewa shi kuma wannan ɗaiɗan akwai damar gogewa idan ka tuba Allah zai goge shi kai wata ni'ima ma da hikimar Allah da isani akwai lokacin da za ka yi zunubai idan tuban ka yi karɓo sai Allah ya mai da sulada dacen kayi kaba kayi kaba na shari na fajirci in Allah ya so sai mai da wannan zunubi ya koma da ƙarshen sautul furqan Allah ya ba mu labari ku wanda yake cewa alladina la yad'una ma Allah ilahan akhar alladina la yad'una ma Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما الله da yake karanto ibadur rahman daga cikin sufofin su wallazina la yad'una ma Allah ilahan akhar su bayin Allah da kwarai ba su hada Allah da wani ba sa yin shirka ba sa daukan haƙƙin Allah su biya wani wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq ba sa kisan kai sai ran da Allah ya ce a kashe ta domin ta dau wani haƙƙi da cikin da kisa sannan wala yazunun ba sa zina waman yafa'al waman ya waman yafa'al zalika yalqa asama duk wanda ya aikata kisan kai ko zina ko shirka ya je wa Allah da su to ya haɗu da matsala zai haɗu da zunubi da zai zai masa matsala ya shiga wuta shine yarka asama yuta aflahul azab yawmal qiyama Allah zai lillinka masa azabar a ranar alkiyama wa yaklu fihi muhana kuma zai dawoma a cikin gidan wutan na iya mai wulakantuwa duk wannan abin da ya faɗa da kisan kai zina shirka amma ya ce illa manta sai dai wanda ya tuba kaga har shirka har zina har kisan kai Allah ya bada kofar da mutuwa yace duk wanda ya aikata wannan aikin bai tuba ba ya zo muka haɗe shi kiyama tabbas zai girbi abin da ya shuka amma Allah ce ban da wanda suka tuba illa man taba wa amana ban da wanda ya tube ƙara jaddada imaninsa wa amila amalan saliha kuma ya ci gaba da ayyuka na gargari ayyukan da'a wa Allah to irin waɗannan fa'ula'ika yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat irin waɗannan masu tuba masu aiki na ƙwarai wancan laifukan da suka yi je sai Allah ya mai da shi da da'a wa kana Allahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara da yawan tukai kaga mu al'ummar musulmi yan gata ne Allah ya mana ni'ima Allah ya mana gata amma da yawa mun yi watsi da wannan ni'imar ba ma gani dan adam a ce yau kai aikin lada Allah ya linka shi goma zuwa saba'in zuwa ɗari bakwai zuwa dubu bakwai zuwa dubu ɗari bakwai zuwa linki ma ba iyaka to amma duk yadda ka yi zunubi duk girmansa ba ya ɗaya da rubuta shi shi ba a laifin kuma mala'ikun da suke tafiya da kai raƙibu a suke kula da kai suke monitorin naka to an ce shi shugaban tafiyar shi ne wanda yake rubuta lada shi ko mai rubuta zunubi yaro ne akan mai rubuta lada duk abin da zai siya da mai izini a yanzu kana aikin alkhairi shi mala'ikar rubuta lada kawai zai rubuta shi kuma mai rubuta sai da ya tambaya ya ce ya yi kaza ba sai ɗan dakata karkar da ko zai tuba an yi gaba ya sace ɗan dakata ne ko zai tuba idan an ɗau lokaci mai tuba sai aka rubuta mai kwaya da haka ake tafiya ba domin allah wa rahamati wasu yar kulle shi yasa in an bi ta wani gun har an je lahira an gwada aikin an ga zunubi yarin jahilada to in an sa ka a wuta wallahi ba zalunta ka kai ba kuma wanda aka zalunta yasa nan ma ce duk da Allah shine mai karfi akan kowa amma kuma iya aiwatar da ihsani da adalci cikin halittarsa fa yujazi al-muhsin bi ihsani din mai kyautatawa Allah zai mai sakayya da kyautatawarsa wal musii'u bi isyani mai munanawa shi mada sabasa an an bayyana wakila an an anna din rabbi ila siratin mustaqim cewa shi addinin da ubangiji na yace mu yi to shine tafarki madaidaici ba wata hanya mai kikkiya zuwa aljanna idan ka bar musulunci musulunci shine hanya da zai har aljanna kuma musuluncin da zaka yi bisa tafarkin sunna sunnar annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai da magabata na kwarai ka dinga kwaikwayensu kana ɗabba ƙari da koyarwarsu to wannan shi ne abin da suke ka zuwa ga rahama da jin ɗan Allah subhanahu wa ta'ala na'am
فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ النبي هود عليه السلام يشغب da cewa da su fa in tawallau idan kuka juya baya kuka iyarda da irin wannan abin da nake faɗa muku to faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum hakika ni na isar muku sakon da aka turo ni an bayyana dama wannan magana idan ce Allah ya ce zo na faɗa muku ko na zo na faɗa faqad ablagtukum ma ursiltu bihi ilaykum hakika na isar da sakon da ubangiji ya turo ni da faɗa muku wa yastaklifu rabbi qauman ghayrakum in ba ku tuba ba ubangiji na zai mai ku da waɗansu mutanen ba ku ba za a tafiyar da ku kuma wa an zo su zauna a wannan wuri annabi ku da ke faɗa mutanen sa kuma wala taradunahu shay'a wanda Allah zai kawo bayan kun ba za su cutar da Allah da komai ba su ba za su yi shirka ba za su saba ba za su saba ba inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na inji annabi hudu alaihi salam mai kiyaye komai duk abin da kai Allah iya kiyayewa iya da wakilai masu kattabawa masu ajiyewa ba ƙari ba ne kaga a wannan hu kamar annabi hudu alaihi salam iya musu ishara da mutanen annabi nuhu alaihi salam ai kuna da labarin su ga sunan daga su sai ku su ma an zo an musu irin wannan suka iyadda suka iyadda da sakon da manzo ya zo da shi sai Allah ya kishi da su ya halaka su sai aka mai da ku a gurbin su to ku din ma ga ku in kun ki to Allah zai aiwatar da ku irin waɗancan shine ma'anar wa yastaklifu rabbi qauman ghayrahu kuma za a iya tafiyar da ku a kawo an so a sa abu kuma waɗanda Allah zai kafa za a cutar da shi komai ba ubangiji na mai kiyayewa ne akan komai duk abin da kuka iya kiyayewa babu abin da za zai zai muku sakayya faci abin da kuka an fahimta sai nan malik ke cewa wa yastaklifu rabbi qauman ghayrakum bi halakikum Allah azza wajal ubangiji na zai iya halaka ku ya tafiyar da ku sannan a kawo an zauna a madadin ku wa yastabdil bikum kauma sannan Allah ya canja da ku wa'ansu ya canja ku da waɗansu mutana ba ku ba kuma ubangiji na mai ke hafiz ya hafizu ni min an talanu bisu an tanalu bisu Allah kuma zai tsare ni ba wata cuta da za ku iya manta sami ni sai dama a can ya ce inni tawakkaltu ala Allah ni na dogara ga Allah ba abin da za ku yi duk kuma wannan da abin annabawa duk annabi akwai dogaro ga Allah ta tabbata shi inni tawakkaltu ala Allah wa ala Allah fale tawakkalu mutawakkilun duk annabi in ya ga za a kama ya farmaki sai ya faɗa mutane su wannan ni fa da Allah na dogara ba ba wani abu da za ku yi min naja da baya ba za ku ba Allah nan da ya turo ni to shine zai bani kariya an fahimta yasa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama da Allah ya ce je ka isar da wannan sakon ka faɗa musu sai ce wallahu ya asmuka minan nas Allah na zai tsare ka daga kai da mutane ba abin da za su yi ka je ka faɗa ina kula da kai yi ma annabi Musa annabi Harun suka ce Allah ga sako ka ba mu amma muna tsoron Fir'auna sai Allah ya ce la takafa innani ma'akum asma wa kar ku ji tsoro ina tare da ku duk duk ta kadarancin Fir'auna ba abin ba zai yi mu komai ba kuma ka kai dogaro ga Allah shine tsantsanta tauhidi da tawakkali zuwa gare shi kuma duk wanda ya fika dogaro ga Allah ya bi gwajar hankali ba abin da zai daga masa hankali dogaro ga Allah jari ko koyi dogaro ga Allah mutum zai ci canja rayuwarsa kuma zai tabbata shi bawan Allah ne ba bawan kowa bane amma duk mutumin da yake da matsalar tawakkali zai iya wayar gari zama bawan wani amma yanda domin zai iya ɗora masa aikin da ba Allah ba ne ɗora masa zai mai ɗa'a da biyayya fiye da iyaka amma in ka dogara ga Allah za ka zama cikakken bawon Allah ba bawa daga ba to shi ne annabi hudu yake cewa a waye sakari bu rabbi kawman ghairakum wala tadruhu shay'a inna rabbi ala kulli shay'in hafiz ubangiji na mai kiyayewa ne game da komai na'am ولما جاء أمرنا نجينا هودا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ ثم تستقيم annabi ya zo ya yi wa'azi ba su karɓa ba sun ƙare ta sai Allah ya ce walan ma ja a amurna lokacin da halakar mu ta zo ga mutane annabi huda alaihi salam na jena hudan Allah ce sai muka tsayar da annabi huda alaihi salam wallazina amanu ma'ahu bi rahmatin minna da wanda suka yi imani tare da shi da rahama da gari mu ijal narhamu biha ibaduna almu'minin wata rahama da muke jin kan bayan mu masu imani da ita an fahimta shi ne a birahmatin minna wa najaynahum Allah ce su muka tseratar da annabi hudu da wanda suka yi imani da shi min azabin ghalis daga wata azaba mai tsanani da Allah ya halakar da mutanen annabi hudu da ita an fahimta to su da bai aka halakar da su waɗancan dai ƙwar'ani ya ba mu labari ruwa ne halaka su falamma ja amurna wa farar tallu sai ruwa ya ɓaɓɓago da ƙasa daga samhi ne sanadiyar halakar mutanen annabi nuhu alaihi salam su kuma waɗannan mutanen annabi huda alaihi salam allah ya ce iska ce ta halakar da su iska allah ya ce ba mu labari cikin surutu muhammad ko wanda yake cewa rihun fiha azabun alim tudammiru kulli shay'in ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين Allah ya ce rihun da wata irin iska baka mai azaba a cikin ta halaka da su dama akwai riyahun akwai rihu riyah ita ce iska wanda ake sa ran akwai ni'ima da rahama a cikin ta rihun ita ce iska wanda azaba ce a cikin ta rihun iska ce ta azaba ta bala'i to da irin ta aka halakar da mutanen Yahuda alaihi salam sai Allah ya ce tudammiru kulli shay'in bi amri rabbiha ita iske duk abin da tafi da samansa to sai halaka in mutane ne sai sun mutu in bishiyoyi ne sai sun kone in kogi ne sai ya kafe kaga wani ɗan iskar bala'i ce wani duk abin da iskar ta bi ta kansa ya tashi daga yi to dan miyo kulle shi na ka Allah ce ko menene in dai iskar ta bi ta kansa ya tashi daga yi Allah ce bi amri rabbiha da izinin ubangijin take wannan aiki fa asbahu la yura illa masakinu aka waye gari ba abin da kake gani sai kufayin su sai tsayin gidajen su ba kowa a shi duk iska ta halaka su sai Allah ya ce kazalika najzil mujrimi haka nan muke wa mujrimai sakayya a suratul haqa nan ma Allah ya ba mu labarin da ya halakar da mutanen annabi Hud alaihi salam da yake cewa sakarha alaihim sab'a layali سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية Allah ya ce sakarha alaihim sab'a layali da iskar ta zo sai da ta yi kwana bakwai ba samu kakauci ba kwana bakwai aka yi ana musu ruwan iska na musifa da bala'i wasa sakara alim saba alayalin wa samaniyata ayyami kwana bakwai dare takwas kenan ko yini takwas dare bakwai yini ayyamin husuma sai ma yace min shawwal a watan shawwal aka musu wannan balbalin bala'i wa kana yadkhulu fi anfi wahidin wa yakhruju min duburihi idan iska ta shiga ta hancin ɗaya daga cikin sai ta fito ta dubura su shikenan duk kayan cikin sai yayi waje kaga wannan shine shine shine makamin kare dangi ai ko shine ai idan mutum ya shaki iska to ya ta fito da duk kayan cikin su dubura komai sai yayi kakin sa daga daga dubura shi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala yake cewa sakkaraha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma fatara alqawma fiha sar'a mutane za a gansu gawatinsu a jajjefe ne tsara kamar kamar tsawa ta zo ta kashe mutane ko ta kashe dabobi ka gawaki ba adadi to haka Allah ta'ala ya halaka su ka annahu ma'ajazu nakarin khawiya Allah ya ce kamar dibine da aka sare su dake manyan mutane ne Allah ya ce kwatanta ba'ade da bishiyar dibino bishiyar dibino mako manya manya to haka Allah ce ga sunan abjejjefe a ƙasa kai ka ce bishiyar dibiru ta fadi sai Allah ta'ala ya ce me can din ne
فهل ترى لهم من باقية kai da ake ma karatu Allah ya ce ka taba jin labarin akwai wani ba'ali da ya saura a duniya ini fa hal tara lahum min baqiya kun ga wani a cikin su da yawan zai mutu ba amsa shine ba duk karfin su duk yawan su a ranar ɗaya Allah ya halaka su kuma tarihin su ya goge ko dan zaman gida ba a bari ba duk Allah ya halaka su gaba daya a wani gun yake ce kuma wala ya kafu uku ba ba ma jin tsoron ko wani abu zai biyu baya to a to me zai biyu baya ai an yi an gama kuma anan ba kuna da kotun koli ba in ta yi shi kenan ba wani abu da zai biyo baya to kuma da dana kuma Allah subhanahu wataala an fahimta to daga nan bai bai faru
وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد Allah ya ce wa tilka ayat kamar ishara ce an faɗa muku tarihin annabi hudu zuwansa da sakon da ya zo da faɗar da ya yi da nanatawa da jaddadawa da martanin da aka mayar masa da kuma abin da ya biyo baya kamar hoto ne Allah yake nunawa sai ke cewa wancan abin da ya faru ba da adawa ya faru ba shine tilka ad waɗancan adawa ne ga sunan isharatan ila asari bayan an halaka su Allah ke faɗa al'ummar annabi Muhammad alaihi salam labarin da manzon ke faɗa muku adawa ne kamar ku gansu a hoto ga su can fasihu fil ard wanzuru ilayha ku tafi a bayan kasa za ku ji wannan guraben nasu da Allah ya halakar da su ga suna duk a gabar ta tsike su duk wannan jaziratul arab ana aka wannan balbalin bala'i musamman yankin palestine din nan duk inda aka halakar da mutanen sodom da su mutanen annabi hudu da su mutanen annabi salih duk a wani iri ne duk a nan abin yake an fahimta to shine Allah ke cewa ku zagaya za ku gansu ayi irin yadda Allah ya yi musu ya halaka su za ku gansu kuma Allah ya ce jahadu bi ayati rabbi sun yi jaki jaki ayoyin ubangiji sun yi fito na fito da ayoyin Allah wa asaw rusula kuma sun saba wa manzan da ya zo musu aka ce rusula aljam ne in ka saba wa manzo ɗaya kamar duk ma ka saba musu in ka kare ta ayan qur'ani ɗaya kamar duk ka kare ta qur'ani yasa ka ce fa asau rusula suka saba wa manzannin Allah li'anna man asa rasulan asa jami'u rusul duk wanda ya saba wa manzo ɗaya to kamar ya saba dukkan manzanni listirakihim fi asli ma ja'u bihi wa huwa tauhid domin haɗo su kan asalin abin da suka zo da yi da tauhidi wattaba'u amra kulli jabbarin ani wattaba'u suka bi amra umarni na kullu jabbarin ani ma'anidi lil haq min ru'asaihi bayan sun ta manzanni sun sun saba wa Allah sannan kuma suka bi umarnin shugabannin su azzalimai wannan shine laifin su da ya taru sai Allah ta'ala halaka su gaba daya daga nan fa wa utbi'u fi hadhihi dunya la'natan wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum na'am ala bu'dan li'adin qawmi hud Allah ya ce wa utubi ubi hadhihi duniya la'ana su wannan adawan da Allah ya halakar da su yake ba mu labari sai Allah ya bibiye su da tsinima tun daga duniya ba adi adawa duk wanda ya ji aikin da suke sai Allah wadai da su Allah ya bar bakunan mutane suna tsine musu albarka a duniya wa yawmal qiyama da wata tsiniwar ma kuma ranar alqiyama ala ru'usul khala'iq idan an tada su a gaban duniya gaba daya Allah zai ce ga adawa nan sun karyata annabi hudu Allah ya tsine musu albarka kaga bala'i ya kai bala'i kenan tsinuwa sama kasa kenan sai Allah ya ce ala inna adan kafaru rabbahu ala dan harfu tambih ne ku saurara ku ji cewa adawa sun kafirce wa ubangijinsu adawa sun yi wa ubangiji butulci ala bu'dan li alil qaumi hud Allah ya ce nisan rahama ya tabbata ga ada wannan mutanen annabi Hud alayhi salam Allah ya nesanta su daga rahamarsa gaba daya ba su ba jin kanshin rahamarsa ba su ba shiga cikin rahamar Allah kuma adalci da Allah sai dai fadi laifin da suke na farko ce jahadu bi ayati rabbi sun yi jayayya da ayar ubangiji akai musulmi ja'in ja da ayar qur'ani ba ta kaba ce ja'in ja da hadisin manzon Allah ba na kaba tun daga cikin laifin da halakar da adawa Allah ya faɗi wannan jahadu bi ayati rabbi abu na biyu wa asaw rusula sun saba wa manzo manzo ya zo da da'awa sun ce ba su yarda ba ya yi nan sun yi nan ya taro suna sun kauce sun saba masa laifi na biyu kenan da Allah ya kama su da shi laifi na uku sun bi umarnin azzaliman shugabanninsu shugabanninsu duk da cewa gaba ɗaya ƙwaryar sama ce da ta ƙasa to amma manya-manyan suna bawa na ƙasa umarni a zalunci masu rauni to kar ma karke ne ka shiga wannan layin a yi amfani da kai wajen cinye haƙƙin mai rauni Allah iya rikici da wannan Allah bai yi da wannan ba karka yadda a yi amfani da damar da take hannunka wajen kuma a cutar da wani ko a zalunci wani Allah ba zai bari ba to kun ga wannan laifuffuka guda uku kamar su ne suka fi girma a cikin laifin da adawa suka yi Allah ya kanta su to da ni da kai kowa shiga cikin taitaye shi ba kai ba ja'in jari haya ba kai ba ja'in jari hadisi ba ka yi bayewa wani da'a da gaza da ciwo ka kiyaye wani domin laifuffuka ne da Allah ya kidayo su daga cikin dalilin da ya halaka da wadancan mutane sai Allah ya ce ala inna adan kafaru rabbahu ada wannan fa sun kafircewa ubangijin su Allah ala buqudan Allah ya ce ku saurara ku ji adawa sun yi nisa da rahmar Allah Allah ya nesanta su kuma kancin aljanna ba sa ji ita kuma aljanna an ci ana jin kancin ta sama da tafiye shekara 500 amma su Allah ya nesanta su daga aljanna domin munin aikin da suke a duniya na'am aya ta gaba wa ila samud akhahum salihan قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب من شغوفه بين أوكي أن يمكن النبي نوح عليه السلام an zo an yi magana annabi huda alaihi salam to nan kuma ga annabi salihu alaihi salam wa ila samuda akahum salih Allah ya ce arsalna ila samudan hakika mun aika wa samudawa dan uwansu annabi salihu alaihi salam an fahimta shi an ce samud din mamnu min sarfi ne wa quri'a bi sarfi sama'adan athaniya idan za a yi tasrifin kalmar ba samudu za a ce ba sai dai a ce ad asaniya tunda ce wa annahu ahlaka adalil ula adalil ula sune adawan annabi Hud alayhi salam an gane ku adalil saniya kuma sune mutanen annabi sallallahu alaihi salam an fahimta to wannan kuka ce masa adalil saniya ko samud duk sunan da ake faɗa musu kenan wa adalil ula hum qaumi hudin almutaqaddam dhikruhum wa samudu جده وسميت به القبيلة لشهرته an ce mun samudawa domin wannan sunan ya fi shahara da shi a kasansu wa baina wa baina salih khamsu ajdad tsakanin annabi salihu da annabi hudu da ya gabata akwai kakanni biyar tsakaninsu daga annabi hudu da Allah ya halakar da mutanansa to sai aka samu a jini kamar biyar wannan a zo a haife shi ya girma ya mutu ɗansa ya taso a haife su girma su mutu sai da ka samu wani juyin na mutum biyar aƙalla ka ɗauka mai shekara ɗari biyar ke to tsakanin annabi hudu da annabi salihu alaihi salam wa bai da salihu wa hud mi'a wa samanu na sana tsakanin shi kuma wancan annabi nuhu kenan tsakanin kuma annabi hudu da annabi salihu wannan akwai shekaru 180 wa samudu huwa sukanul a sukanul hajr su dama guraben zaman su guraben duwatsu ne makan baina sham wal madina wanda suka zauna tsakanin sham ne da madina wannan siri da ta yanzu sham din nan da ake fada da madina garin manzo to samudawa duk a iya irin nan suka zauna akahum saliha dan uwansu annabi salihu alaihi salam shi aka tura musu a matsayin sa na jakadan Allah zuwa gare su qala da yaje ce da su ya qaumi ya ku mutane na ubudullaha malakum min ilahin ghayru ku bautawa Allah shi kade ba ku da abin bauta idan ba Allah ba huwa ansha'akum Allah shi ne kage halittar ku min al-ard da kasa bi kalki abikum adam domin babanku annabi adamu kasa ce sinadarin halittarsa an fahimta wastagfiru wasta'amarakum biha sannan kuma Allah ya raya ku a ƙasa ya ba ku rai da lafiya ya raya ku ka hayayyafa ina isti'ma ya ba ku damar raya ƙasar da mallakan abubuwa kuka zama to mazauna ƙasa to tunda Allah ya muku wannan gatan fastagfiruhu ku nemi gafaran Allah game da shirka sun matubu ilai sannan ku tubar wa Allah ku dawo daga zunubi ku koma da'a inna rabbi annabi salihu yake cewa haƙiƙa ubangiji na qarib a kusa yake min khalqihi bi ilmi iya kusa da halittunsa da iliminsa mujiba kuma ubangiji na mai amsawa ne ga wanda ya roke shi ma'ana kamar iya ba su satar amsa ne duk kun ga wannan laifin da kuka yi wannan ubangiji na mai yafiya ne kuna tuba kuna istighfar duk Allah zai yafi za ku zama bayan Allah mutanen ƙwarai ya musu wa'azi ya jawo hankalinsu ya ba su yadda za su gabaci Allah da ayyuka na alheri daga nan me suka ce da shi قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا na'am وإننا لفي شك مما تدعونا مما تدعونا إليه su مريب ma suka nisa bayan ya faɗa masa saƙon Allah suka ce ya salihu a dukkan tafi na marjiwan wallahi da kai muna ganin babban mutum ne a cikinmu muna ganin ga mutumin kirki ne shi ne ƙadukun tafi na marjiwan da muna girmama ka amma ƙabla haza kafin ka zo da wannan dawa kafin ka zo da maganar abauta Allah shi kaɗai a bar gumaka a bar shirka wallahi da kai mutumin kirki ne muna kama kallon babban mutum kafin wannan lokacin yanzu a tanhana za ka zo ka hane mu an na abu da ma ya abu da ba'una a kan mu bautawa abin da iyaye da kakanninmu suke bautawa min al'ausani daga gumaka wa inna na lafi shakkin min mata da una ilaihi muri mu har yanzu nan wallahi muna cikin kokonto da shakka akan abin da kai kirkira mu zuwa gare shi dinnan mu barka za mu barka za mu dawo abin da ka zo da shi yanzu wala ba mu yadda ba shakka muke ba mu yadda da kai ba daga nan me ce da su
قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي Mm.
وآتاني منه رحمة فمن ينصرني فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير annabi salihu alaihi salam ya ce ya kaumi ya ku mutane na a ra'aitun ku ba da labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in har abin da zo da shi dinnan na da'awa ayyawa Allah bauta shi kadai Allah ne ya turo ni da shi wa atana minhu rahma kuma Allah ya ban wani jin kai da gare shi shine annabta ga sako daga Allah ga kuma ni annabi ne to fa man yansuruni min Allah in asaitu idan Allah ya mun wannan gatan na sabe shi to a cikin kuwa ya isa taimake ni a wajen Allah duk da kuna cewa ni babban mutum ne ina da martaba a cikin ku to in na saba wa ubangiji na wa zai je ya cici na abun Allah yake faɗa musu wannan faman yansurni min Allah in asaitu idan na saba ubangiji na ya mun rahama ya ban annabta ya aiko ni ya ce na ida sako idan na ki na biya maganar ku idan ubangiji ya damƙe ni wa zai je kwato shi ne babu sai ce fa mata zai juna ni ghaira ta kasir idan na biya muku ba abin da za ku ƙare da shi sai bata da hasara duk abin da za ku ci ku je ku ci amma ni kam wannan baiwar da Allah yin ba zai wasa da ita ba in na biye muku ubangiji ya damƙe ni ba wanda ya sai ku fito da ni kuma idan na biye muku ba abin da za ku ƙare ni da ke siyasa da bata saboda ka wannan sako da iyali ina ci gaba da faɗa muku wanda ya so ya ɗauka ya aiki wanda bai so bai bashi amma ni wannan aikin ba zai da shi ba daga nan me suka ce da shi ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فيأخذكم فيأخذكم عذاب قريب
sai suka ce to tunda ba za ka daina ba to in kai annabi ne za mu gwada ka sai aka fita bayan gari da annabi salihu alaihi salam aka samu katotan dutse suka ce har in kai manzon Allah ne da gaske to wannan dutsen yayi naƙuda taguwa ta fito daga cikinsa bayan taguwa ta fito ma ita tana binta a baya to anan za mu yadda lalle kai manzon Allah ne sai mu bi ka suka ce kowane shirye-shiryen ɗinsu amma in dai bai yi wato kai ba manzo bane ba bai ba yace in hakan ta faru za ku yi imani da ni suka ce eh annabi salihu yayi sujada ya roki Allah yace Allah ga bukatar mutane na kuma sun ce za su yi imani Allah ina so abin da suke da awalin ya faru suna tsaye kawai sai suka ji dutse iya karar naƙuda ga taguwa da suka ambata ta fito daga dutse kuma ga ita tana binta a baya sai annabi salihu alaihi salam ya ce da su wa ya kauri ya ku mutane na hazi na katullah wannan taguwar Allah ce ba ta wuce wannan mu'ujiza ce daga Allah fazaruha yawa na katullahi da kuma aya wannan taguwar Allah ce aya ce gare kuma ana wannan za ta iya zama alkhairi za ta iya zama jarabawa shi ne aya ɗin ku kula da ita idan kun sake ita ce sandiyar halakar ku kuma haka kama yi faru ke idan kun sake da ita za ta zama to sanadiyar barin ku duniya gaba ɗaya fasaruha ku kyale ta ta kulfi arzila ta ci daga cikin ƙasar allah duk abin da ta ga dama na kiwo da abinci ku bar ta ta ci wala ta masuha bi su'in kar ku yadda ku shafe ta da wasu cutarwa fa ya akuza kum azabun qarib sai Allah ya damike ku da azaba a kusa in dai kun taba ta da cutarwa Allah bai bar ku ba to daga nan taguwar sai Allah ya yi wani tsari aka raba shan ruwan mutanen garin da ita kamar yadda sun tushu a rata ba mu labari kenan ko yau aka ce yau in taguwa ta sha ruwa to shi kenan kuma za ku samu ruwa ba gobe kuma za ta sha ba sai ku yi ba haka Allah ya tsara shan ruwansu da taguwa amma kuma taguwar an ce idan ta sha ruwan to za ta dinga zagayawa ana taɓa nunanta ana sha duk wata santa santa ta zagaya daba daba ta mutane a zo a dinga taɓa nuru mai bukata ya je dinga sha in kun sha ruwa yau to gobe na ta in za ku ebi ruwa yau ku eba da yau da na gobe amma gobe na ta haka Allah ya tsara ne ana nan ana nan ana haka sai aka ce ɗaya daga cikin kafiran wancan lokacin an zo za a yi wani dina za a haɗa giya a sha sai ake ce ayyukan ba ruwa a garin nan sai aka ce me ya faru ba ruwa ayyau shan ruwan taguwa ne ba ruwa sai gobe kuma sun haɗa dinnarsu da fatansu za su yi a ranar an ce akwai wani mai suna ko dawo sai ya je kashe tago ya ce a halaka da kawai ya za a kan wannan dabar a hana golewar ba za mu yadda ba ya ɗau makami je su kita ne fa kazabu fa aqaru ha a cikin sa ƙaryata abin da annabi salihu ya faɗa suka ji suka soke ta ta mutu to daga nan Allah anan ya ce fa aqaru ha mu je nan
فعقروها فقال تمتعوا فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب annabi salihu alaihi salam da ya faɗa musu wannan magana ga wadda taguwa ba su yadda ba fa'aqaruha in suka soke ta suka kashe ta kenan annabi salihu ya ga sun kashe wannan taguwa sai ya ce to tamatta'u fi darikum salasata ayyam Allah ya ba ku notice a faɗa muku kowa ya je kwana uku a gidansa kwana uku kadai Allah ya ba ku daga nan kuma zai halaka ku tun da ma na faɗa muku ali wala tamassuha bi su'in fa ya'khudhukum azabun qarib in je kun taba ta da cutarwa a kusa Allah zai kama ku to gashi kun kashe ta Allah ya ce a faɗa muku kowa ya je tattara abinsa kwana uku zai mutu a haka ne Allah ya faɗa musu kwana uku ka gada suna da hankalinsu wa'i mutum ya dinga sallah iya la ilaha illallah har kwana uku da yi masa to amma ina basirar ta toshi kuma Allah ya so ya damƙe su ya halaka su sai Allah ya ce zalika wa'adun ghairu makdhub salihu ka faɗa musu alƙawari ne ba ba ƙarya a ciki ba alƙawari ne ba ƙarya kwana uku nan kacal aka ba su in kwana uku ta cika za a nemi ko arsa ko ya mutu to hakan abin ya faru kwana uku tana cika Allah ya turo mala'ikar Jibril ya musu tsawa kowa ya halaka a garin Allah ya halaka su gaba daya to abinda zai biyo bayan halakarwar da tsallakar da annabi salihu alaihi salam da abin da ya biyo bayan wannan to za mu ajiye su gobin allah ya kai domin a yanzu lokaci ya yi abin da muka faɗa daidai allah ya bamu ladansa abin da muka kuskure kuma allah ya yi mana allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mu ikon binta allah ta'ala ya nuna mana kuskuren mai ba mu ikon gyarawa allah ta'ala muna roƙonka ka ji kanmu ka ji kan mahaifanmu ka sa muna cikin wata kaiwa gafara da jin kai a wannan wata mai albarka allah ta'ala muna roƙonka ka samu lafiya mu gama lafiya da biya bukatunmu na alkhairi ka ainihin shirye da mu da zuriyarmu marasa lafiyar mu ya Allah ka ba su lafiya mu kuma Allah kare mu da lafiya da imani Allah ta'ala ka raba mu da asaran aiki Allah ka hada kanmu akan alkitabu was sunna assalamu alaikum wa
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh a kan magalla akwai tambayoyi da kuma neman addu'o'i mai tambaya na farko ya ce malam ina yi maka fatan alkhairi malam ni ne insha Allahu zan tafi umara to ina so a sanar da ni ladduban ziyaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
na'am wannan tambaya ce mai muhimmanci gaskiya kwarai da gaske Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya masa rahama a cikin littafin sa Manasibul Hajj ya faɗi yadda ake ziyartar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko ba duk wanda Allah ya ba shi ikon zuwa rauda ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na farko abin da ake so yi zai mai sallama assalamu alayka ya rasulullah idan kai maka sallama za ka yi salati salatu ibrahimiyya wannan shine kadai abin da magabatan suka ce annabi ba a roƙon annabi Muhammad wani abu sannan kuma ba a roƙon Allah ma a ƙabarin annabi Muhammad ba ne wannan abu biyun kawai shi sallama da yi masa salati waye Allah sun ce zaka iya sai na Abubakar da Umar sallama domin suna tare a wurin sai ka fitowar ka dawo ka gama ziyara ke wanda shine kai abin da yake ba a daga hannu a roƙi annabi Muhammad ba sannan a gun ƙabarin annabi Muhammad ma ba a roƙon Allah sai da in ka dawo baya cikin masallaci za ka yi lafiya lafiya alwanka a takaice wannan shi ne abin da suka fara kuma duk wani abu bayan wannan zai iya zama bidiya ko shirka ma to da ka kiyaye dan wa'an su za ka suna daga hannu suna roƙon annabi muhammadu abu ko suna roƙon allah abu ba a yi wannan kan amma da su ce shirka ne bidiya ne mai halatta wallahu ta'ala
Allah ya saka da alkhairi sai tambaya na gaba ya ce da fatan malam ya sha ruwa lafiya malam tambaya ta ita ce akwai wani mutum wanda ya tara dukiya mai yawan gaske wanda yawanta ya kai ta wadatar da shi da danginsa gaba ɗayansu amma kuma bai mallake ta ta hanya mai kyau ba ya mallake ta ne ta haramtacciya